jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma 26 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 438 wanda ya daidai da 26 ga watan Nuwamba miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2016 gashi kuma Allah ya sake maishe mu don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Hafidul Munziri in ba ku manta ba muna cikin babi mai bayanin tsoratarwa gaba da sunna da kuma hawan bid da kuma hawan bid'o'i da sun zuciya ko to Allah ya tsare mu daga barin sunna Allah ya tsare mu daga bid'o'i da sun zuciya hadisin mu na ƙarshe mun tsaya dangane da hadisin sayyidina Muawiya dan Abi Sufyan yarda Allah tabbata gare su wanda ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tsaye cikinmu ya ce lalle waɗanda sun ha kasance gabaninku da cikin ahalul kitabi sun rarraba akan ɓangare har zuwa ɓangare saba'in da biyu ya ce da sannu wannan al'umma tawa ita kuma za ta rarrabu har ɓangare saba'in da uku sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kashi saba'in da biyu duka ‘yan wuta ne guda ne kawai a ‘yan aljanna su ne aljama'a ba nan mun ka tsaya ba ya ce rawahu ahmad wa abu dawud shi wancan hadisi na sayyidina muawiya imamu ahmad da abu dawud sun karwayo shi wa da fi riwayatan shi abu dawuda ya kara ga wata riwaya kaga mutum na wannan rawaito hadisin muawiya mutum biyu kamar yadda imam al-munziri yayi ishara ahmad da abu dawuda ko sai ya ce wa zada sai ya kara wane ne ya kara abin da attafi kaga abu dawuda kamar yana son ya nuna wannan ƙarin da ya kawo na biyu imamu abu dawuda kawai ya fitar da shi yake banta da fitar da shi banda ahmad alhali kun ba haka abin yake ba shi ma ahmad ya kawo wannan ƙarin kun fahimta ya ce wa za da fi riwayatin shi imamu abu dawuda ya ƙara cikin wata riwaya ta hadisin ma'awiya dai ya ce wa innahu kuma yadda al'amari yake sai ya harju fi ummati a ƙawamun da sannu wasu mutane za su fito cikin al'ummata al'ummar musulmi kenan ta tajara bihimul ahawa'u sun zuciya tana gudana gare su ta tajara tana gudana sun zuciya tana gudana gare su kama ya tajara kalabu bi sahibihi kamar yadda wani rashin lafiya da ake kira kalabu ku diba kalabu lamun din nan sukuni gare ta ko fataha fataha akwai wanda ya samu sukuni babu ko mutum guda don haka kalabu kaga kalabu tun da yawa fataha tun da yawa lamun fataha ashe yana da bambanci da kalbu lamun mai sukuni in an ka ce alkalbu an kawo alamun sukuni me ma'anarsa kare madalla kare shine alkalbu to amma yanzu da yawa lamun fataha shi ko me ma'anarsa ashe dole yana da ma'ana daban da ta alkalbu kun fahimta to bari mu aje shi rashin lafiya wata rashin lafiya ce da ake samu ga karnuka asalin rashin lafiyar daga karnuka sai an ka samu ta alkalabu za mu ji yadda ya fassara ta cikin fassarar da ya yi sai ya ce wa innahu la yakhruju fi ummati aqwamu wasu mutane za su fito cikin al'ummata in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ta tajara bihimul ahwa sun zuciya tana gudana da su kama ya tajara alkalabu kamar yadda rashin lafiyar nan da ake kira alkalabu yake gudana bi sahibihi ga mai shi yadda kun ka san rashin lafiyar nan na kalabu kada ku yi kuskure ku ce kalbu kun dai ga lamun din nan ba sukuni gare ta ba fataha gare ta kamar yadda rashin lafiyar nan da ake kira kalabu yake gudana ga mai shi la ya baqa minhu irqun irqun wata jijiya la ya baqa minhu ba zai rage ba tashi mai rashin lafiyar kalabu wala mafsilun haka wata gaba ba za ta rage ba ga mai rashin lafiyar kalabu illa da halahu face rashin lafiya ya shiga ciki ne kun fahimta ko kuma la ya buƙa minhu irqun wata jijiya ba za ta rage ba daggare shi shi mai biyasun zuciya wala mafsilun haka wata gaba ba za ta rage ba illa da halahu face sun zuciya ya shiga ciki to kamar yadda ka san mai sun zuciya sun zuciyan nan in mutum ya sa sun zuciya cikin zuciya ta yi zai ratsa kashi da tsoka kun fahimta kamar yadda rashin lafiyar kalabu he yadda rashin lafiyar kalabu in ya kama mutum wadda rashin lafiya ce ake samu ga karnuka in ya kama mutum zai shiga cikin jiyojinsa da kowace gaba sai rashin lafiya ya shiga to hakan ga in mutum ya sa sun zuciya cikin zuciyarsa hakan ga sun zuciyar zai nasu gare shi kun fahimta me wannan hadisin yake karantarwa kaga hadisin yace hasanun hadisi ne mai kyau hadisi ne hasanun me wannan hadisi ke karantarwa kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana ishara cewa zuwa gaba yanzu nan babu su zamanin annabi babu su amma zuwa gaba kila zamanin ƙarshen zamani wasu mutane za su fito shi yasa ya kawo sinun adatu tamhilin yace sai ya harju duk da yake na san na kula mun yasa la ya harju la ya harju ya samu ko sai ya harju lamun ko ba lamun bace sinun ce sai ya harju ne shine daidai in kun dauko Abu Dawud haka yake yace wa innahu sai harju min fi ummati aqwamun wasu mutane da sannu za su fito kaga sa sinun wanda ke nuna tamhili shi ya nuna ashe zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu su amma yana ishara cewa nan gaba daɗa in kulba daɗe kulba jama nan gaba wasu mutane za su fito cikin al'ummarsa ba cikin yahudu ba cikin kiristoci ba cikin al'ummar musulmi me ya ɗabi'a su ta tajara bihimul ahwa sun zuciya tana gudana gare su kama ya tajara kalabu yadda kassan rashin lafiyar nan na kalabu yake gudana bi sahibihi ga mai shi la yabqa minhu irqun wata jijiya ba zai rage ba gare shi wala mafsilin ko wata gaba illa da halau face sun zuciya ya shiga kamar yadda kassan rashin lafiyar can in ya kama mutum ko ina shiga yake ga jikinsa hakan ga sun zuciya zai nasu ko ina ga cikinsu Allah ya tsare mu daga sun zuciya kaga wannan hadisin yana karantar da mu annabi ya nuna zuwa gaba wasu mutane masu biya sun zuciya sun zuciya ga me sun zuciya ga addini za a sa sun zuciya ga addini menene biya sun zuciya saba ma nassi ga yadda nassin qur'ani yace kila bata yi ma daɗi ba bai yi daidai da sun zuciyarka ba sai ka malgwada nassin nan na qur'ani ya biyar da sun zuciyarka kake so ka fassara alqur'ani yadda kake so yadda za ta yi ma daɗi ko ka fassara nassin hadisi sahihi na manzon Allah yadda za ta yi ma daɗi sun zuciya kenan jama'a ana yi ko ba a yi ana yi wa wani malami ne na baku labari an ka ce babu hujjar maulidi sai ce wacce babu hujja akwai hujjar maulidi cikin qur'ani to ina take sai ya ce ai Allah ya ce wasu kurfil kitabi Ibrahima ka ambaci labarin Ibrahim cikin cikin Qur'ani wa ita ce hujjar Maulidi an ce ai Maulidin Ibrahim kenan wasu kurfil kitabi Musa ka ambaci labarin Musa cikin littafin Qur'ani don an ce a ambaci labarin me labarin su Maulidi sun kai to me labarin su da an ce ambata a ambaci labarinsu annabi ya labarta ma al'ummarsa irin yadda waɗancan annaba sun kai gwagwarmaya na tabbatar da kalmar la ilaha illallah to don Allah mai alaka su da maulidi amma sai ya kafa ayoyin wai su ne hujjoji na yin maulidi sannan an kace babu salatul fati cikin qur'ani yace akwai salatul fati wai shi zai fitar da salatul fati cikin qur'ani Allahumma salli ala sayyidina sai yace Allah babu Allahumma qul Allahumma malikal mulk ga Allahumma nan salli inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi haka dai ya gutsuro ne gutsuro ne wai haka ya fitar da salatul fatih wannan salatul fatih ce kaga me yayi sun zuciya to Allah ya tsare mu daga sun zuciya ba su ɗaya ba jama'a har ahalis sunna suna sa sun zuciya har ahalis sunna sai ka ga ahalis sunna inda don an kai ga wata sunna wadda bata yi mishi daɗi ba ko wanda ta yi mai nauyi maimakon ya batta nan rauni ne nashi sunnar ta fi ƙarfinsa a sai ya yi ƙoƙarin gulmaɗa sunnar manzon Allah misali hadisan da annabi ya yi game da haramcin musulmi namiji ya bar sutura su ta wuce idanun sawu da yawa za ka ji malamai na sunna malamai waɗanda ba mai musu waɗannan malamai ne na sunna suna malgwada hadisan su ce a'a ai inda sakin sutura ga namiji take laifi in yayi ne don girman kai ko alfahari amma in ya saki wandonsa yana jan ƙasa bai yi don girman kai babu komi me dalilin su sai su ce ai annabi ya ce masa yadda na abubakar kai baka aikata akan girman kai ba don haka shi ma tun da annabi ya ce ma abubakar haka ne shi ma abubakar ne don haka hukuncin ya shafe shi an sa sun zuciya ko ba a sa ba to dan umar da ya ce mai ja su tura safa shi ko an ce ma dan umar akan girman kai yayi don me da kai aiki da wancan baka yi aiki da hadisin dan umar ba don me da baka yi aiki da hadisan amr ibn abasata ba da sauran hadisan dai da annabi ya tabbatar da sakin sutura ga namiji ta wuce idanun sawu aikin yan wuta ne kaga son zuciya kenan ko hakan ga ana magana qablar sadalu sai ka ji ahlus sunna mai idda'in sunna yana ai da qablar sadalu duka ɗaya ne kowace sunna ce ta annabi me dalili saboda ai annabi ya karantar da musi'u wanda ya muna sallar sa ya karantar da shi sallah da farko har ƙarshe bai ce mai ya kabla ba to da bai ce mai ya kabla ba don Allah ya ce ya sadalu nan sadalla za ta samun gindin zama koko jalsatul istiraha jama'a hadisin malik ibn al-huwayrith na cikin bukhari da abu da sauransu shine zo da jalsatul istiraha ko ta inganta ga sunna ko bata inganta ba to in ahalin sunna ya rasa yadda zai yi bai dai iya suka hadisin jalsatul istira don yana na cikin bukhari abin kunya ne ko ahalin sunna ya soki hadisin bukhari kun fahimta sai ce eh an yadda annabi ya jalsatul istira amma sai da ya tsufa don haka nan me yake son ya ce jalsatul istiraha sunna ce ta tsofaffi matasa kada su yi kun fahimta alhali kuma shi ba shine manufarsa ba da annabi yanda bai da musu cewa da annabi ya tsuha ya jisu istiraha ko to ka kamata yake ne ya kira tsofaffi tsofaffi kurin kai amma shi abin da yake so gaba ɗaya abin jisu istiraha don cewa suka tana rikita su cikin sallah ko ba haka suke cewa ba sai ka miƙe sai ka ga wasu zanna dukkan rikici me zai rikita tun da kabbar sunna annabi ya za a yi baka rikice ba tun da ka sa annabi na zaman tun harko mi kai ka tashi sunna ce mustahabbiya ba wajibi bace jasatul istira sunna ce mustahabbiya don Allah yana da kyau ayi mustahabbi ko bai da kyau to me hana ma ya mustahabbin da karhin ka me hana ma yi don haka kai ka rikita kanka kuma sai mai ma adda duk wanda ya bar sunna Allah ya kara rikita shi wanda duk ya bar sunnar annabi da gangan to Allah ka karasa shi cikin rikici kun fahimta to kaga waɗannan duka sun zukata ne na na ahlus sunna ko ina dai ana samun sun zuciya don haka jama'a sun zuciya baya da kyau musamman ga abin da ya shafi addini ko ga al'amarin duniya an kasa sun zuciya al'amarin nan bai kyau balle ga al'amarin addini da ba naka ba al'amarin addini baka isa ka ƙara komi ba abinda kawai an ka ce ka bi to sai ka sa sun zuciya don haka sun zuciya baya da kyau Allah ya tsare mu daga sun zuciya qauluhu to zai fassara al-kalabu kama ya tajara alkalabu bi sahibihi menene alkalabu yace zance ne da yace alkalabu bi fatahi alkafi wallami da wa kafin da lamun fataha kaga alkalabu yana da bambanci da alkalabu bi sukunin lami wanda ke da ma'anar kare to menene alkalabu wanda lamun ɗinsa take da fataha qala al-khattabi imam al-khattabi yace huwa da'un shi alkalabu wani rashin lafiya ne ya aridu lil insani wanda ke gitta ma dan adam min addatil kalbil kalbi me adda ya addu ahadukum kama ya addul fahalu cizo madalla ba mun shi ba cikin bulugul maram babin diya wani suna faɗa da ɗan uwansa ya cije mai hannu shi ko da ya ji zafi sai ya canji hannunsa sai ya tashi da haurinsa ya balle mai haure sai an kai an ka balle mai cizo haure an kai ƙara wurin annabi an ka ce wani ya ciji dan uwansa shi ko da ya ji zafin cizo sai ya fisge hannu nai fisge wanda ya kai dama hauren kila ba su da ƙari sai haure guda ya balle sai annabi ya mai faɗa yace yanzu ɗayan ku na cizo wanda kasan jaki na cizo yace ladi yace lahu babu diya gare shi kun fahimta to shine yace al-kalabu huwa da'un wani rashin lafiya ne ya arda lil insan da ke gitta ma dan adam min addatil kalbi na cizon kare alkalibi mai wannan rashin lafiya ta alkalibi kare shi adda wannan rashin lafiya to shi karin da adda irin wannan rashin lafiya shi ake kira alkalibi bi kasar lami shi ko kalibi min addati kalbi kalibi ji kalbi ta farko bisa kunin lami amma ta biyu sai an kawo lamun kasara ashe suna da bambanci wata rashin lafiya ne da ke gitta ma ɗan adam min addatil kalbi daga cizon kare alkalbi wanda a ɗauki da wannan rashin lafiya ta alkalabu kun fahimta wani kare ba ko wani kare adda rashin lafiyar ba wasu ɗaiɗaikun karnuka adda rashin lafiyar da ake kira kalabu to shi kare in ya kamu da wannan shi ake kira kalbul kalibi kare mai rashin lafiyar kalabu Ƙala kaɗabi dai ya ci gaba da bayani ya ce wa alamatu zalika fil kalbi abinda alama kari yana dauke da wannan rashin lafiya ta alkalabu an tahammarra ainahu idanunsa biyu kai sun yi jajawar kamar tsohon mai kare sai kaga idanunsa sun yi ja wala yazalu kuma shi karin ba zai gushe ba yulkhilu dhanabahu yana shigar da wutsiya ta bainar jilai tsakanin kafafunsa me wutsiya bindi sai kaga yana saka bindin sa karkashin kafafunsa cikin kafafunsa fa'iza ra'a insanin kuma in ya ga wani ɗan adam sawarau sai ya zaburo mai da nufin ya cije shi don haka mai cece rashin lafiya kenan hau ka gawar aika a cizo hauka haukakkar nuka kare mahaukaci shi adda wannan siffa ka ce cizo kun fahimta alamar kare na da wannan rashin lafiya ta alkalabu shine sai ka idan kullun idanun jajawar suke sannan kuma kullun yana shigar da bindin sa cikin kafafunsa sannan da ya ga dan adam yanzu yana zaburo mai dan ya cizai kaga hauka kenan she meye kalabu haukakkar nuka kun fahimta to shi wannan wannan eh eh kalbul kalibi kare mahaukaci mai rashin lafiya hauka to ita wannan rashin lafiya ita ce kalabu to shi karin da adda hauka in ya cije ka to shi zai sa maka wannan rashin lafiya ta alkalabu yanzu kun fahimci alkalabu to me alkalabu ciyon hauka na karnuka ma dalla ciyon hauka shi ma wanda duk ya ciza za ka shi ma ya haukace eh eh mutum in ya cize kare mahaukaci in ya cizi mutum ya karanta sai gyaran Allah mutumin nan shi ma bai haukace ba karin zangai ma dalla to kajiya karin zangai me karin zangai mahaukacin kare kenan ma dalla to ita wannan rashin lafiya ita ce zangai yanzu kun fahimci yadda hadisin yake ko to bari mu sake maimaita shi don ma'ana ta fito sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innahu wa innahu yadda al'amari yake sai ya harju fi ummati a qawamin da sannan wasu mutane za su fito cikin al'ummata ta tajara bihim al'awa waɗanda sun zuciya take gudana gare su kama ya tajaral kalabu kamar yadda rashin lafiyar zangai ke gudana da sahibihi ga mai shi kaga mun samu ƙari ko zangai kamar yadda rashin lafiyar karnuka rashin lafiyar zangai ke gudana da sahibihi ga mai shi la yabqa minhu irqun wata jijiya ba za ta rage ba gare shi wala masulin ko wata gaba illa da kalahu face rashin lafiyar ta shiga to hakan ga shi ma mai son zuciya ba wata gaba da jijiya za ta rage face son zuciyar nan ta shiga ciki ne me ma'ana duk abin da ya tashi in ya saba da sa son zuciya ga al'amari duk abin da ya tashi sai ya sa son zuciyar nan to Allah ya tsare mu daga biyar son zuciya kaga wannan hadisi hadisi ne hasanan sai mai ta addu'a Allah ya kare mu daga biyasun zuciya sai hadisi na gaba yace wa an Aisha ta radiyallahu ta'ala anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qal sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa, wa, wa, wa kullu nabiyyin mujabin الزائد في كتاب الله عز وجل والمكذب بقدر الله والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله والمستهل حرمة الله والمستهل من إترتي ما حرم الله والتارك السنة رواه الطبراني في الكبير وابن هبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد ولا أعرف له إلة hadisin mu na gaba an karɓo shi daga nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yarda Allah tabbata gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce sittatun mutane shidda la'antuhum ni inji annabi na tsine musu albarka subhanallahi annabi ya tsine musu albarka wa la'anahumullahu Allah ma ya tsine musu albarka to sun ku tsinu duk mutumin da Allah da manzon Allah na tsine mai albarka jama'a ya tsinu ko akwai saura ya tsinu inda hadisi ya inganta ya tsinu sun tsinu mutane shidda yace la'antuhum na tsine musu wa la'anahumullahu Allah ma ya tsine musu Allah ya tsare mu daga tsinuwa sai ya ce wa kullu nabiyin duk annabin da ka sani ko mujadin wanda ake karba addu'ar sani don haka kenan tunda annabi ya tsine musu an karba wannan addu'a tsino ta tabbata gare su to ga sunan na farko azza'id fi kitabillah wanda ya kari da littafin Allah azza wa jalla mai girma da buwaya ka ƙara wani abu duk wanda ya ƙara wani abu ga Qur'ani ya cancanci tsinuwa ko bai cancanta ba ya cancanci tsinuwa me ya ƙari ga littafin Allah ka ƙara abin da babu saboda ya daidai da sun zuciya ka kaga sun zuciya ko me ke sa a yi ƙari ga littafin Allah sun zuciya da maganar Allah yadda ya faɗi cikin Qur'ani ta yi ma daɗi akwai bukatar ka ƙara wani abu to me ke sa ka ka ƙara wani abu saboda maganar ba ta yi ma daɗi ba dole ka ƙara wani abu don ya daidai da wanda ake son maganar ta zama kun ga illar son zuciya ko Allah ya tsare mu daga son zuciya yana daga ƙari ga littafin Allah ya ku jama'a ƙara wani abu wanda babu alif ka ƙara ga nassin Qur'ani inda babu shi ka ƙari ga littafin Allah haka yana daga ƙari ga littafin Allah kuma cire wani abu in an ga ce ƙari ba wai sai ka ƙara ɗaya ba haka ka cire wani abu kuma shi ma ƙari ne ga littafin Allah kun ji biyu haka jirkitar da ma'ana ko ɓata ma'ana ka sani ga abin da Allah tabaraka wata Allah yake nufi amma bai daidai da son zuciyarka ba sai ka ɓata ma'anar ma'anar ka ba aya qur'ani wata ma'ana don ta daidai da son zuciyarka kai kari da littafin Allah hakan ga yin tawili kai tawilin aya kamar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim jama'a Allah na magana game da mubayi'a da min mun ka san ake mubayi'a da hannu sai Allah tabaraka wa ta'ala yana magana da annabi dangane da mubaya'ar da sahabbansa sun kai mai a Hudaybiya sai yace innal ladina yubayi'unaka lalle waɗannan da ke ma mubaya'a inna ma yubayi'una Allah kawai suna mubaya'a ne da Allah don kai wakilin Allah ne manzonsa ne shi ya turo ka kamar yadda Allah ya ce wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda yawa manzon Allah da'a to Allah yawa da'a don me saboda manzonsa ne Allah ya turo shi kun fahimta sai ya ce to innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah kawai suna mubayi'a ne da Allah yadullahi hannun Allah fawqa aidihim yana saman hannuwansu dama da hannu ake mubayi'a sai ya ce hannun Allah saboda bata yi ma daɗi ba kai kana da ra'ayin ba a cewa Allah na da hannu don me don gudun kada a misal kada a siffanta Allah da wata halitta tashi sai ka sai ka sai ka canza ma'ana sai ka yi tawili jama'a in an ka ce yadun literally me ya ma'anar yadun hannu kun fahimta kamar yadda rijulun kafa to in an ka ce yadun lahi maimakon ka ce hannun Allah fauka aidin yana sama sai ka ce yadun lahi baiwar Allah fauka aidin tana sama hannunsu baiwar Allah ka malgwade ma'ana ko baka malgwade ba ka malgwade ma'ana ka shiga cikin tsinuwa ba daidai ba ne ƙur'ani ana fassara shi kamar yadda ya zo kun fahimta to duk waɗannan dai da ƙari ga littafin Allah da ragi ga littafin Allah da canza ma'ana ga littafin Allah da tawili ga littafin Allah waɗannan duk sun shigo cikin sun shigo cikin ƙari ga littafin Allah duk wanda ya haka nan kun ji tsinuwa ta tabbata gare shi ko shine mutum na farko az-za'id fi kitabillahi azza wa jalla wanda ya ƙari ga littafin Allah mai girma da buwa Allah ya tsare mu daga ƙari ga littafin Allah don haka ya ku musulmi me zaman lafiya gare mu mu bar littafin Allah kamar yadda yake na biyu wal mukaddibu bi qadarillahi da wanda ya ƙaryata kaddara Allah in ba kaddara akwai ‘yan ba ƙaddara ko babu su akwai ‘yan ba ƙaddara me sunansu alƙadariya alƙadariya ‘yan ƙadariya su ne suna cikin ɓangarori na ‘yan biri'a na, na, na musulmi su ne waɗanda ke cewa ba wata ƙaddara ta Allah duk abin da kaga mutum ya yi shi ya yi abinai da hukuncin kansa ya yi ba wai Allah ya ƙaddaro ba kun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana raye ya yi ishara cewa waɗannan mutanen za a same su cikin al'umma ce masu musun kaddara sai ya ce alƙadariya majusu hadhihi al'umma hadisi ne sahihi ‘Yan ƙadariya masu kore ƙaddara masu musun ƙaddara ƙaddarwa ce ta Allah to su ne majusawa na wannan al'umma majusawa musulmi ne ko kafirai kafirai sai misalta da majusawa in kana da dan majusun musulmi to yan kadariya su ne majusu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kai su zama majusawa saboda sun karyata Allah don Allah ya tabbatar da kaddara yace kullu shay'in kullu inna kullu shay'in fa'alnahu bi qadarin kowane irin abu mun aikata shi ne da kaddara inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadarin ko mu kowane irin abu mun halitta shi da kaddara ashe kenan Allah ya tabbatar da kaddara da kaddara Allah an ka halitta kowane irin abu sannan aya nawa Allah ya mana ishara game da kaddara ba abin da ke faruwa sai abin da Allah ya kaddaro wa ma tasha'una illa an yasha Allah ina fatar kun fahimta wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma asaba min musibatin ba ita ba ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن أن أن نبرأها إن ذلك على الله يسير yace lika la ta asaw ala ma fatakum wala tabrahu bima atakum wallahi wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur ma asaba min musibatin ba abin da ke samuwa na wata musiba fil ar cikin kasa wala fi anfusikum ko ga kawo nan ko mutane illa fi kitabin face musiban nan tana rubuci cikin littafi wal littafi lawal mahfuzu min qabli an nabra tun gabanin mu halicci ita rayuwar da musibar za ta samu tun gabanin a halicci rayuwa Allah ya rubuta musibar da za ta samu nai a shike na kaddar musibat Allah don haka wanda ya ce babu kaddara ya zama ba majusi to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin jerin gwanon mutane shidda da yace ya tsine musu Allah ma ya tsine musu yace wal mukaddibu bi qadarillahi da mai mai ƙaryata kaddara Allah ashe wajibin mu ne yana cikin aqida ta ahli sunna mu yadda da cewa komai kan gani yana faruwa ne da kaddara ta Allah kada mu zan cikin yan kadariya mu zan majusawa kun fahimta wannan la'ana ta annabi ta shafe mu sai mutum na uku yace wal mutasallitu ala ummati da wanda ya rinjaya ya samu shugabanci ya rinjaya akan shugabanci rinjaye na shugabanci shine almutasallit da wanda ya rinjaya ala ummati akan al'umma ta bil jabaruti da ƙarfi ba su sonai da ƙarfi ya zo ya gwada musu kan bindiga ko ya gwada musu munafuci iya munafuci ko ya gwada musu kaza ko ya gwada musu kasta ya jagorance su alhali ya san ba su sunsa shine almutasallid ala ummati bil jabaruti kun fahimta annabi yace kuma mutum na uku wanda nil tsine ma Allah ya tsine ma almutasallid ala ummati wanda ya rinjaya akan shugabancin al'umma ta bil jabaruti da karfi li yuzilla man a'azza Allah domin ya kaskanta ya karbi shugabancin ne da karfin tsiya mutane ba su so li yuzilla domin ya kaskanta man a'azza Allah wanda Allah ya dauka akwai wasu manya da yake son ya wulakanta waya izza kuma ya ɗauka kaman azallallahu wanda Allah ya kaskanta akwai wasu kaskantattu ko wani kaskantacce wanda yake son ya daga dole sai ya daga ya sama to shi ma yana cikin la'anar Allah da la'anar manzon Allah don Allah zuciyar ku bata baku wani cikin zuciya ba kamar irin abin da ake yi yanzu wanda duk adda girma in ka kai ga mulki kokarin haka duk wanda adda girma ka tuddan mai girma akwai wasu kaskantattu can da Allah ya ɗebe ma albarka su zaka jawa dole sai ka aza su akan mutane kamar yadda ana ana jawa yan lawadi ko ko uwa da ta haihi dan ludu ba ta sonai ko tsakanin ku da Allah akwai uwar da ka son a ce dan ta lawadi ya kai kuma musamman ka san ko lawadi akwai wanda ya fi kowane kaskanci shi kai akaruwa ina da wani aboki ya ce mallana ce ce in kaji an ce na yi lawaɗi to ni na hau amma ba a hauna ba kowa bai hawa to ka ko lawaɗi gara a ce kai ka yi da a ce kai aka wa duk da yake ba bai kyau to a samu karuwa yaro an zazzage shi an rarake shi an ɗebe mai mazawari yana ta da napkin ko mu ce ƙato da napkin kashi na zazzaga yadda kasa ake samu jariri nafkin haka aka ya kasa nafkin awa biyu duk ko uku sai ya canza nafkin jama'a kuma dole shi za a jawowa a jagoranta sai akan shi a wata tsaya ga jama'a al'ummar musulmi ba sai an azu dan lewadan ga aka al'ummar musulmi wannan ba ce amana bane to duk wanda yayi haka nan Allah ya tsine mai manzo Allah ya tsine mai kun fahimta wanda ya jiha mai ƙuri'a shi ma ya shigo cikin tsinuwa ya shigo cikin shugabanta sai ko bai shigo ba don haka ya shigo cikin shi ma wanda ya jiha mai ƙuri'a ya san liwaɗi ya kai ya san karuwa ne hawa ne ake yi da nafkin ya tahiya amma ana shi akan musulmi ya jagoranci dan liwaɗi ya jagoranci al'ummar annabi Muhammadu kai ma ka shigo cikin tsinuwa koko duk gari yan liwaɗi ne inda duk gari yan liwaɗi ne wannan a ce to shikenan gari duka yan kama amma ga waɗanda ba su lewaɗi kuma sun hito takara ka ƙi zaɓe kan zaɓe ɗan lewaɗi ka shigo cikin wannan tsinot kun fahimta shi ne mutum na uku sai mutum na hudu ya ce wal mustahillu hurmatan lahi da mai halattar da alfarmar Allah hurmatan lahi abinda Allah ya samu alfarma abinda Allah ya haramta ma'ana sai ka halattar da shi mai halattar da haram misali me matsayin giya ga shari'ar musulunci haram sai ka ce giya ba ta da komai ka guje ku sha abinku ka halartar da haram ka shiga cikin tsinuwar Allah da tsinuwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta ko kuma zina ka ce kai ku je ku yi ta zina ku da Allah ba ta da komai ai kwallama ce ai yayi ne hmm? tana zama kai babu zaɓen Allah da aka kai ku je ku yi ta abinku kun fahimta to haka wanda ya halattar da abin da a haram shi ma ya shigo cikin tsinuwar Allah da tsinuwar manzon Allah mutum na hudu kenan ko sai na biyar annabi ya ce wal mustahil min itrati da wanda ya halatta min itrati ay min ahli baiti sune itira ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ya halattar da wani abu na mutanen gidana ma harrama Allah abinda Allah ya haramta dangane da su me Allah ya nema gare mu dangane da dangin manzon Allah ko mutanen gidan manzon Allah Allah ya neme mu cewa mu girmama su akwai ayoyin alkur'ani akwai hadisai ingantattu inda annabi ya umarni game da mutanen gida ne kun fahimta don haka mutanen gidan manzon Allah ahlul baiti na manzon Allah su wane ne ahlul baiti to matansa in ana maganar mutanen gida wadda za ta shigowa ta farko ita ce hajiya ko an taɓa mutanen gida ba tare da matan mutum ba in ka ce ‘ya'ya ne in ba da uwarsu ba ana samun ɗa shi kaga bai yi ma'ana a yadda mata da cikin ahalul baiti ba kamar yadda wasu wawaye ke yi kun fahimta kaga mutanen gidan manzon Allah sun kunshi matansa da ‘ya'yansa da ‘yan uwansa na kusa waɗannan su ne ahalul baiti To, waɗannan ahalul baiti dangin manzon Allah, mutanen gidan manzon Allah, shari'ar musulunci ta tanadi mu girmama su, saboda mi, saboda kusancin su ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. To, duk wanda ya zo ya yi wani abu na keta alfarmarsu, ba an nemi a girmama su ba, kai yi wani abu na wulakanci gare su, ko keta alfarmarsu, to tsinuwar Allah da tsinuwar manzon Allah ta tabbata gare ka don haka wajibinmu ne mu girmama ahlul baiti ya ku jama'a su ne mutum na biyar ko sai mutum na shidda ya ce wa tariku sunna da wanda ya bar sunna wanda ya bar sunna shi ma Allah ya tsine mai manzon Allah ya tsine mai to in an ka ce sunna sunna tana da ma'anoni masu yawa wanne da cikin ma'anonin sunna za mu ɗauka in an ka ce sunna abinda ba farilla ba sunna ta yaren fuqaha'u me ya sunna ga yaren fuqaha'u abinda ba farilla ba shine sunna kun fahimta to ba ita ake nufi bana haka ya an ka ce sunna shi ko ga yaren malaman usulul fiqh abinda ya saba ma bid'a duk abinda ya saba ma bid'a shine sunna kishiyar bid'a shi ma ba shi ake nufi bana sai sunna ga yaren malaman luga me ya sunna ga yaren malaman luga shi ko a tsarika hanya sunnatan lahi lati karkalar min qablu wallan ta jida sunnatin lahi tabdila wallan ta jida sunnatin lahi ta'awiya me ya sunna cikin wannan ayar hanya wannan ita ce ɗabi'ar Allah ɗabi'a wadda abin Allah ya saba duk waɗanda sun ka saba a halakar da su to kaga ba sunna kuma ga yaren malaman luga ba a'a sunna ga yaren malaman hadisi domin ko waɗanne malamai suna da suna akwai akwai in an kace in sun kace sunna akwai abin da suke nufi sunna ga yaren fuqaha'u akwai abin da take nufi sunna ga malaman usulul fiqh akwai abin da suke nufi in sun kace sunna sunna ga malaman luga suna da abin da suke nufi sannan akwai sunna ga yaren malaman hadisi menene sunna ga yaren malaman hadisi in an kace sunna ga malaman hadisi in sun kace sunna me suke nufi su eh suna nufin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa da umarninsa da tabbatarwarsa da halayensa to wannan ita ce sunna shi yasa malamai sun kace ta'arifin da malaman hadisi sun kawa sunna yafi kowane ta'ari yafi duk yafi sauran ta'arifat da sauran malaman malaman fiqh da malaman usulul fiqh da malaman lugha sun kawa sunna kun fahimta to sunna da yaren malaman malaman hadisi to shi ake nufi nan wa tariku sunna da wanda ya bar sunna wanda ya ban mi kenan wanda ya bar tafarki da ɗabi'u da halaye da hanyar manzon Allah gaba ɗaya ya batta babu ruwa ne da ita su wane ne sun kafa sunna to in shi'a duk wani batacce daidai da batattun da a cikin mu duk kowannen su ya motsa ce haka shi ahlus sunna ne saurari yan tijjaniya yan tijjaniya suna akan siratul mustaqim wallahi a'a ku ce a'a ba su bi siratul mustaqim karkatattu ne don me saboda sun zo da aƙidu waɗanda sun saba ma alqur'ani da sunnar manzon Allah duk wanda ya zo da abin da ya saba alqur'ani da sunna ko wannan karkatacce ne amma me suke idda'i kana jin su kana jin shehin sai yana mu ahlus sunnati duk da haukan nan da suka yi kuma duk ahlus sunnati ne kun fahimta haka yan kadariya ga da na gama baku labari su ma in sun dan kadariya bude baki yana idda ayin sunna dan wanda abbe da dariƙan murja'a masu irja'i yan komi babu komi babu komi kun fahimta su ma ahli sunna ne khawarij su ma ahli sunna ne mu'tazila ahli duk wani dariƙa da ka sani cikin musulunci na bata duk suna jingina kansu da sunna bangare guda abbasu jingina kansu ga sunna kiyayya ta babu iyaka a tsakaninsu da sunna sune yan shi'a to sune a tariku sunna tarikuna sunna kun fahimta to Allah ya tsare mu daga barin sunna kaga shine mahallin shahidin karatun mu kuma yace babu tarhibi min tarki sunna ba shine babin mu ba kaga ashe waɗanda na bas sunna suna daga cikin mutane waɗanda Allah ya tsine musu manzon Allah ya tsine musu daga cikin jerin gwarin jerin gwarin mutane shidda don haka jama'a ku yi kokari ku bi sunna sai dai wanda tafi karfin ko ba ku sani ba amma dai in ka san abu ya tabbata ga sunna ga sunnar manzon Allah to Allah ra'su wal ayn aya manzon Allah yace mu sunnar sa yace abdu alaiha bin nawajid ina fatan ba ku manta da hadisin irbadun musariya ba mun yi shi kwanakin baya bai ce ka rike ku rike sunnan nan da hannu ba domin duk abin da kai da kada hannu wanda yafi ya kari yana iya hizge ma shi sai yace abdu alaiha ku cize akan sunnan nan bin nawajid da haƙora haƙora gumagumai waɗancan na ƙwarya matauna duk abin da ka taune ka cije da hauro to ɗayan biyu ko dai abin ne ya fatattake ko hauron nan su haɗe a buge hauron nan shi dai ka raba ka da shi ma'ana cewa ku cije sunna ku cije sunna da haƙora ma'ana annabi na nufin ku yi mata riko na jabin jabin ba riko irin na suka yi ne rakashi ba irin riko ahli sunna zamanin ga ga sunnoni nan ga sun gagare su ashe sun cije sunnoni da haƙora ba su cije ba to Allah ya shiryar da mu ya ba mu ikon biyar sunna sai ya ce rawahu dabrani fil kabir imamu dabrani ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sa mu'jamul kabir wa ibn hibban da imam ibn hibban fi sahihi cikin littafin sa sahih ibn hibban wal hakim da imam hakim wa qala shi hakim ya ce sahihul isnad wannan hadisin mai ingantaccen isnadi ne kaga hakim ya inganta isnadin ko yace walla a arifa lahu illatan kuma shi hakim yace ni na buga gabas da yamma kudu da arewa na bincika na rawaya ban san wata illa game da hadisin gaba ina haka sani tun da abubuwa zai yawa na illoli kawai da kai haka gare su kun ji da hakim yace ko yace mai ingantaccen isnadi ne wala arifu lahu illatan kuma ban san wata illa ga hadisin gaba amma waɗanda Allah ya sanar sun gano illa cikin hadisin don haka hadisin da ifi ne hadisin da ifi ne me illa sato wadda Allah bai bayyana ma Imam Hakim ita ba akwai ildirabi hadisin muldaribun ne akwai ildirabi cikin hadisin kun fahimta akan ildirabin da a cikin hadisin malamai sun ka da ifanta shi don haka wannan hadisi da ifi ne Allah ya tsare mu wa an abi barza radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qal inna ma akhsha alaikum shahawatil gayyi fi budunikum wa furujikum wa mudillatil hawa rawahu ahmad wal bazzar wa tabrani fi ma'ajimihi thalatha wa ba'du asanidihim ruwatuhu thiqatun hadisin mu na gaba shi ko an karɓo shi daga Abu Barza al-Aslami yarda Allah tabbata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala shi kuma ya karɓo daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna ma akhsha alaikum kawai abinda nake ji muku tsoro shine shahawatil gayyi shawoyi na bata shawoyi na bata shawoyi masu kai ku ga bata kenan yanzu in ka yi shawa fura ka te ka sha tana batar da kai ashe fura ba ta shawa fura bai shigo cikin shawa na bata ba amma in ka yi shawar zina ka te ka yi ka bace ko baka bace ba in ka yi shawar giya yau da ina ganin shawar in sha giya ni dai yau na samu kuɗi ya kamata in dan kurba sai ka te ka sha ka bace ko baka bace ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma akhsha alaikum kawai abin da nake ji muku tsoro shahawatil gayi shawoyi na bata fi budunikum ga abin da ya shafi cikkunan ku jam'i na ciki ga abin da ya shafi cikkunan cikkunan ku wa furujikum wurin furujin tsakanin ra'un da jimu akwai wawa wa furujikum da kuma farjojin ku ina ji muku tsoron daga cikin abin da nake ji muku tsoro ina ji muku tsoron shawoyi na bata ga abin da ya shafi cikkunanku da kuma farjojinku ashe kenan abin da za kusawa cikin cikkunanku na abinci da abin sha alhali kuma bata ne kamar giyar da na baku misali ko kamar haram da sauran abubuwa da waɗanda ba su da kyau ku ci ko ku sha To abinda nika je muku tsoro shine shawoyi na bata ga cikkunanku da kuma farjojinku. Ku sa cikin cikkunanku abinda kuke shawa wanda yake bata ne. Ku zo ga farjojinku ga abinda yake bata ne, kamar zina kenan da luwaɗi ko? Allah ya tsare mu. Wa mudillatil hawa da kuma abubuwa masu batarwa na, na, zuciya. Shine mahallin shahidin mu. Alhawa babu tarhibi min tarki sunna war tikabil bid'i wal ahwa'i wa mudillati da kuma abubuwa masu batarwa alhawa na sun zuciya a fi sun zuciya sun zuciyar da ke batar da ku kun fahimta to waɗannan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yake ji muna tsoro muna roƙonka Allah don rahamaka ka kare mu daga gare su rawahu ahmad wal bazzar imamu ahmad ya ruwaito da imamu al bazzar wa tabrani da imamu tabrani fi ma'ajimihi talata cikin littafansa ma'ajim guda uku da mu'jamul kabir da mu'jamul awsat sannan da mu'jamul sagir duk ya fitar da wannan hadisin cikin su wa ba'du asanidihim sashin isnadodin su ruwatu thiqatun marwayatan su amintattu ne haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba yace wa an amr ibn auf radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu inni akhafu ala ummati min thalathin min zallati alimin wa min hawan muttaba'in ومن حكم جائر رواه البزار والطبراني من طريق كثير بن عبد الله وهو واهن وقد حسنها الترمذي في مواضع وصححها وصححها في موضع فأنكر عليه وهتج بها ابن خزيمة في صحيحه hadisin mu na gaba an karɓo shi daga Amr dan Auf yarda Allah tabbata gare shi yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa inni akhafu ala ummati min salatin ni ina jima al'umma ta tsoron abubuwa guda uku daga cikin abin da annabi ke jima al'umma su tsoro to ina ji musu tsoron abubuwa guda uku na farko min zallati alimi ina ji musu tsoro daga talalabiyar malami zalla bi zai zalla in ta zo da zalon ha dal mai digo zalon zal mai zalla kaskanci to shi ke nuna mana muhimmancin tajwidi hidda kowane harfi mafitarsa amma yanzu da zalun mai za'un da zalun mai zalun duk mafita guda kuka fitar da su zalika in ka ce zalika ka ce da zal kasa zaira ba zalika ba ne zalika ne mai zal dal mai digo sai ka fitar da harshen kasan na zalika zalik in ka ce zalika ka canza iza zulzilati ka ga bata qur'ani ta farko zalunce iza sannan ka ce zulzilati waɗannan biyu su adda zaira sai ka ga har malaman da ke karantar da tajwid duk babu ruwansu da irin waɗannan ba abin da ya dame su illa madda da gunna waɗanda yake waɗannan ba su da muhimmanci ga tajwidi inda adda madda in ka ƙi madda ma'ana na canzawa ba canzawa wurin izhari in ka yi in ka yi ikhfa'i ko iqlabi ma'ana ba canzawa amma wurin harafi da ka fitar da wani harafi ba mahita ta ba yanzu na ma'ana tana canzawa shi yasa babban muhimmin abin da ya kamata a maidan hankali ga tajwidi shine ba kowane harafi haƙƙinsa iqra bismi rabbikal ladzi halaka karatun hausawa اقرأ باسم ربك الذي هلك هلك الإنسان من هلك اقرأت باسم ربك رسولا أبنجيجنك الذي هلك وان دي هلك shi yasa ai akwai wata waka ta musulunci ta Hausa suna cewa haliku Allah muna yabonka mai haliku halakakke kace ma Allah halakakke da imaninka da hankalinka ka yi ɓanna ko baka yi ba balle karatun mata mata hausawa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina dandanta alaihim ghairil maghlubi alaihi walal lamim amin shikenan an kare fatiha wagga sallah ko samarar ba ta zuwa da an kai walal lamim balle ta balle ta kai makka da madina ko ji layin ba ta isa kun fahimta da akwai kokari ku gyara karatun ku to sai yace inni akhafu ala ummati min salatin ni ina ji ma al'umma ta tsoron abubuwa uku na farko min zallati alimi ina ji mu tsoro daga talalabiyar malami me talalabiya da Hausa in an kai ruwan sama wuri fako in ya kwashi ruwa in ka zo in baka yi annayar sai kafa ka ta darje sai ka faɗi shi ne talalabiya da Hausa don haka in an ka ce ta lalabiya kinaya ce ta mi wanda ya yi ta lalabiya yanzu irin yanzu da babu ruwan sama sai a ce wanda ya yi ta lalabiya me yake nufi ya kauce ma abin da asawa ba kana tafiyar ka ala siratil mustaqim in kai ta lalabiya sai ka darje haka shine ta lalabiya sakin siratil mustaqim don haka an ka cewa ne wannan magana ta wani ai ta lalabiya ce jama'a ana ta lalabiya da baki sanin mu ta lalabiya cikin ruwa aka yi wuri mai mai mai sanyi kuma da kafa akai to sai yayi magana sai an ka ce maganar nan ta lalabiya ce ma'ana magana ce wadda ta saba masawa ba to shine annabi ya ce daga cikin abubuwan da naka ji muku tsoro guda uku na farko ina ji muku tsoro min zallati alimin daga talalabiyar malami me talalabiyar malami kauce sawaba ta malami saboda malami jama'a da na kwarai da mugu duk ba akwai su ba akwai malamai na sunna su ne malamai na kwarai Allah ya sanya mu cikin su sannan akwai malamai miyagu malaman bid'a su ne miyagun malamai ulama ulama usu'i أنصار الشيطان هم خليفة إبليس في الفساد الذين يقودون في كل برئة حرص متاع الدنيا بهك شيخ عثمان يمس كرا ربا تكي وثيقة الإخوان to malami jama'a abin da yasa manzon Allah ke ji min tsoron talalabiyar malami malami kowane iri ne da na kware da mugu in dai malami ne ba yadda za a iya tafi shi kadai sai ya samu goya baya haka ne ko ba haka bane ku diba yau akwai wanda ake faɗa da shi kamar bello yabo amma ku diba ina da magoya baya ko bani da hukumomi da na kware da mai yago da waɗanne iri da waɗanne iri da 'yan goyon baya don waɗanda suke da bello yabo amma kuma ga hayyau an kasa wace mutanen duk kistar da ake an yi lokacin da aka sa aka sa mutane su tattare nan ne yanga in kun wallahi wani wallahi ni na jiya majiya yau duk zuwa za a yi da mota a kwashi duk wanda ya zo wurin nan kuma ƙarya yake kun san hikimar abinda ake so dai belle ya bai koma shi kadai akwai waɗanda lallashi takobin wallahi in dai suna raye sai belle ya bai ya rasa wanda zai ina kwana da shi sakkwato nace wallahi ƙarya suka yi abu guda ka sa su iya in sun cire ilimin da aggaran ko ba na kwarai nake ba Allah zai karkato min wasu miyagu iri na su taho waɗanda haganin muguntar ta yi musu daɗi don haka maganar cewa ka mai da mallami shi ɗaya wallahi baka isa ba sai dai in ka zare ilimin duka ya fita bai da ko alif cikin kai ne wannan kan da ya koma fan ko ya koma shi ɗai amma wallahi in ya fi shaidan bata in dai yana amsa sunan mallami sai ya samu goya baya ga guru maharajina ba cewa Allah ba ne ya samu goya baya ko bai samu ba yanzu ku diba ga mutane nan wanga da annan ya jagoranci addibi sayyidina abubakar babban sahabin manzon Allah a gunduma mai zagi ya samu goya baya ko bai samu ba to in masu zagin sahabbai wanda an jagoran zagi ya samu goya baya wane na ya fi shi illa da aka tashi bai samun kowa zai zanna shi dai ya za a yi malami ya zauna shi dai ba yadda za a yi malami in na kware na in mugu ya zauna shi dai ga manan shekara nawa muna cewa tijjaniya ba ta da kyau malaman tijjaniya sun koma su ɗaya an rabu da su har gobe suna ce in ba kace kun hun baki ya kawo Allah billu ya bai raba shi wannan ba sai mun kasai kudi ba wani kato fa kato mai zannawa ya zanzaga tutu yanzu ya ce wai shine uban Allah ko ba ya uban Allah ba Najeriya an yi Allah wanda bai taba ganin Allah ba ya aka gama wazi ya zo in gwada mai shi ga yana cikin wayata wani kato yana zaune da su kujera ana wannan shine shehu Ahmadu Tijjani wannan shine shehu Ibrahim wannan shine manzon Allah kai wannan shine Allah kuma bai musanta ba kuma taron mutane ba wanda ya musanta wannan shine Allah kuma yanzu ya shi ganin darajar wannan bisa ga malami na sunna shi ga gani ne malami mai kiran mutane zuwa ga abi alkur'ani da sunna shine batacce shi wanga da ka iddia'an shi Allah ne an ce mai Allah ne bai musanta ba kuma shine shidiyayye shine na kwarai qul huwallahu ahad siffofin Allah take karantarwa amma ba a fassara ta ga wani ba lam yalid wa lam yulad shehu bai haifa ba haifuwarsa ƙarya ce ba nan Najeriya an kai ta ba to shi bata ta wuce wannan sun samu goya baya ko ba su da ko wanda ke cewa ka yi sallah wallahi ka gaba goshinka hakan ka ya fashe ba ruwan Allah da sallarka ba ruwan Allah da azumi kai abinda kawai Allah ke so ga bayi ne abinda ya saya halicci bayi shine su so Shehu Ibrahim ko baka sallah kakka yi sallah ko raka'a kakka yi azumi neman ilimi ka je ka nemi ilimin alqur'ani da sunna ka bata lokacinka abinda kawai Allah ya nema ka so shehu ibrahim ibrahim wallahi in kana son shehu ibrahim shi ho yace shi ba ni nace ba yace wallahi ko ba a so sai an sama sarkoki an jaka an kai ka aljanna nace to kaji inda hauka take da ɗaya ba a ja mutum da sarkoki an kai aljanna ba wanda dukkan ga an sama sarka kan wuta an kai da shi ko ba ka so in dai kana son Ibrahim irin Shehu Ibrahim sai an ja ka da sarƙoƙi a kai aljanna Shehu Ibrahim ɗan gada rayuwa ta bai komi ba in labar da mutane komi Ibrahim kawai bai ba in labar da mutane amma yana da magoya baya ko baya da to ya za ka ce shi billa bai zan shi dai hitabatun wani ɗan ranke ranke da wallahi ko gwamnatin Najeriya ba ta bai da billa ba shi dai in ko tana iya na kalubalance ta a mai sanni dai ko gwamnatin tarayya kai wallahi ko united nation ba ta iya mai sanni dai ko united nation majalisa majalisa mi ɗinkin duniya to ko ita ba ta iya mai sanni dai iyaka ta ce bari mu kashe shi a in ka kashe mallan jafar ya taɓa maso ya kama bayan ya mutu da yawan waɗanda ke son mallan jafar sanda yana rayuwa sai bayan ya mutu sun kace ayi jafar waliyan Allah ne to haka yau bello ya bayan mutu za ka sha mamaki wa'in za ta wuce bello ya waliyan Allah ne hadda yan an gano dan siyasa ya kashe ni yan siyasa gada kare ya fi su daraja kadiba jama'a la hawla wala quwwata illa billah jonathan hoye ta hogaran kadiba taron da an kai mai yau ya zan baban mutanen sakkwato baban ka ce ce mu abu abu ya baci saboda me saboda takaicin waɗanda annan sama ba wani abu bane illa takaicin waɗanda annan sama to wanda yau an yi son Jonathan da shi duk Allah in ya kashe ka bai ja ma farin jini ba Allah ya shiryar da mu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina ji muku tsoron talalabiyar malami saboda malami bai taba tafiya shi kadai ba in yana bisa gaskiya in ya kauce ma gaskiya zai samu magoya baya kun fahimta to gudun kada al'umma in yayi talalabiya zai tafi wurin talalabiyan nan tare da duk masu goyon bayansa kun fahimta ko kalli duk malaman da ka faɗa da gwamnati waɗanda gwamnati ke azama kiyayya sai a kwashi malami a kai gidan yari sai ka ga wanda aka tururuwa ana zuwa gidan yarin wurin ganinsa haka ne ko ba haka bane in an ka ce zai na kotu zo daidai da 'yan kafu kaburan nan ba su 'yan nawa za ka ɗauka ba su ɗauka za su na saurari shari'a malamin su don haka an raba shi da malami an raba shi da mutane ne don haka shi yasa malami bai taɓa zama shi ɗai shi yasa malamai ku yi musu addu'a Allah shi aza su Allah siratul mustaqim shi azza mu lafiya in sun ka bi daidai mu mabiyan sai mu bi daidai amma da sun karkace tare da mu za su karkace sai dai waɗanda Allah ya tsare Allah ya tsare mu to shine annabi ya ce daga cikin abubuwa uku da nake ji muku tsoro ina ji muku tsoro min zallati alimin daga talalabiyar malami domin malami in yayi talalabiya ba shi ɗaya zai faɗuwa ba tare da jama'a zai yawa za su faɗuwa kun fahimta na biyu wa min hawan muttaba'in kuma ina ji muku tsoro daga sun zuciya muttaba'in wanda ake biya sun zuciya wanda ake biya sun zuciya ta zan ita ce abin biya ita ake biya to yana ji muku tsoron haka nan biya sun zuciya mun yi magana sun zuciya tun harkon karatunmu na yau ko ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana ji mana tsoron biya sun zuciya Allah ya tsare mu daga biya sun zuciya sannan na uku wa min hukumi ja'irin ina ji muku tsoro daga hukuncin karkataccen shugaba shine ja'irin sultanin ja'irin me ja'irin ja'irin shugaba karkataccen shugaba me ya zaman shugaba karkatacce ya karkace daga yi mutane hukunci da ni ya kamata shugaba ya hukunci da alkur'ani da sunna to ja'irin shugaba shine duk shugaban da baya wa al'ummar da yake shugabanta hukunci da littafin Allah sunnar ma shine ja'ir to ina je muku tsoron hukunci ne don haka da zaran an ka ba hukunci da alkur'ani da sunna da mi za a hukunci da sun rai hukunci na sun rai yana da ka'ida ba da ka'ida shi yasa ka ga kotunan Najeriya dokoki ga sunan Buhari da yana yana gurgun kokari Allah ya ba ya sa'a ya dan gyaggyara amma yadda kasan aka katsa alewa haka aka katsa shari'a ko kai da ba alkali ko lauya ba wata shari'a kai ka san ba a yi gaskiya ba wurin yanke ta ga gaskiya kwalan kwalan sai yanzu ma ga ashe kuɗi na aka ba su to goyi tsoron Allah in ba haka ba ko Buhari ya turo ma SSS gida kai alkali ku yi tsoron Allah ku yi gaskiya to waɗannan uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji ma al'umma tsoron su ko to Allah ya tsare mu daga gare su sai ce rawahul bazzar imamul bazzar ya rawaito wannan hadisin wa dabrani da imamu dabrani min dariqi kathir ibn abdullah ta hanyar dabrani ya fitar da wannan hadisin ta hanyar wani da ake kira kathir ibn abdullah wa huwa wahid sai hafizul munzir ya ce amma kuma shi wannan kathiru ibn abdullah mai rauni ne wa qad hasana at-tirmidhi amma imamu tirmidhi ya kyautata wannan hanyar fi mawadi a cikin wasu wurare na littafin sa wa sahaha kuma ya inganta wannan hanyar ma fi mawdi'in cikin wani wuri fa unkira alaihi don haka an musanta mai amma malamai sun musanta zuba ce ko alama yaya hanyar da adda hanyar da adda matarukun aka aka ingantawa ba shi hafizul munziri ya ishara game da raunin sa bai ce ho wahin to ya wuce wahin sai dai a ce mai wahin jiddan domin matarukun ne wa hatajji bi hannu huzaima shi ma ibnu huzaima yayi hujja da wannan hanyar da shi katirun da abdullahi yake fi tsaye cikin littafinsa a takaici dai wannan hadisin hadisi ne da ikon jiddan saboda me domin akwai matarukun cikin isnadin to madalla muna iya sa gudan ga koko a bashi haka nan ko to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun karanta abin da na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika